بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله آه، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد تاع الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة رحمة الله عليه ابن قدامة رسول الله شدة عشرين رحمة الله عليه درس من تقص زام تاشي قبعة تستند هدو إنما لا يكتشوا ويشفع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي مو زي تشيتو fi man da halan nara ga wanda ya shiga wuta min ummatihi daga cikin al'umma shi min ahlil kaba'ir daga cikin wanda suke masu laifuka manya manya annabi zai yi ceto waɗanda suka shiga wuta fa fa yukhrajuna sai a fitar da su bi shafa'atihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba'da mahtaraqu wa saru fahman wa humama wato bayan sun ƙone sun zama garwashi to sai a fiddo su sai a wanke su fa yadkhuluna aljannata bi shafa'atihi sai su shiga aljanna da ceton manzon Allah kinan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ceto ba annabi kadai ba wa lisairil anbiya wal mu'minin haka ceto ya tabbata ga sauran annabawa kai da ma muminai wal mala'ika da mala'iku suna da shafa'at dukkaninsu suna da ceto ƙala ta'ala Allah cewa yake amma wala yashfa'una illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushfiqun wala tanfa'ul kafira shafa'atu shafi'in da haka ceton mai ceto bai amfanar kafiri to kaga wannan ceton da mummune za su yi a ga malanci akwai sharadi kenan daga ciki akwai idnullahi fi shafa'a ya zama Allah ya ba da izini ga wannan ceton shi ne manzan lazi ya shafa'u inda hu illa kaga bi iznihi sai kuma ridallahi an shafi Allah sai ya yarda ga wanda zai yi ceton wal mashfu'u lahu sannan ai wannan ceton shine wala yashfa'una illa limanir taba amma kafiri shi fala shafa'ata lahu shine fala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in wannan arna kenan ba su da wani ceto su su wannan ba su da shi su wannan kenan malam ya ci gaba da cewa wal jannatu wan nar makhluqatani la tafnayan kaga aljanna kaga wuta dukkanin su makhluqatani dukkanin su wato halittar Allah ne makhluqai ne halittar sa akai sannan kuma la tafnayan ba sa karewa ba a cewa an neme su an rasa a'a kuma suna nan yanzu haka an an halicce su an yi mai tattalin su malam ya ce fal jannatu kaga aljanna ma'awa awliya'i ba kuma ce ga waliyan Allah kaga mu kenan insha Allah wannar haka ita ma wuta iqab uquba ce li a'da'ihi ga makiyan Allah wa ahlul jannati fiha mukhalladun wa harul jannati ɗan aljanna fiha a cikin aljanna muhalladun za a dawwamar da su a cikin wannan aljanna ina dalili malam yace innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun da haka dai aljanna da wuta dukkaninsu makhluqai ne makumanta ba a darasinmu na sabuni shine ko mun tattauna sosai abu usman abu usman sabuni game da fana'ul jannati wan nar da zancen su ibn al-qayyim su ibn taymiya da sana'ani game da ijma'u salaf ne ijma'u salaf ne ko na a cikin ijma'u salaf na malam harb bin isma'il kirmani in ka koma ganin zaka ji tattauna insha Allah game da abin da ake dangantawa su ibn taymiya da sauransu akan mas'ala aljanna da kuma wuta kenan dukkaninsu an yi tattalinsu kuma akwai su yanzu haka makhluƙai ne a wa iddat lil muttaqin a ga akwai ta kenan an yi mai tattalanta haka ga wuta ita ma wa iddat lil kafirin kaga an shirya su ko dama akwai su sannan kuma ba sa ƙarewa ba sa fana'i jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu aka ce me khalidina fiha abada kaga suna nan za su wanzu za su wanzu to da haka akwai ayoyi da yawa da suke karfafa dawwama a cikin aljanna haka ita ma wuta akwai wuri uku na farko la wala ya hadiyahum dariƙa illa dariƙa jahannama khalidina fiha abada illa dariƙa jahannama kaga khalidina fiha abada haka cikin ahzab nan ma inna allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'iran khalidina fiha abada haka cikin jinnu suratul jinn a kawo ayar a cikin jinni suratul jinni ayin qurra na'am aha ina aka ce za a dawoma a cikin a cikin ayar nan to a karɓi kalla ba ita wacce a'a ba wannan lokacin a karɓi kallahu Na'am, subhanallah, ashik, ko tun da masu yawa wace yana shi. Wa mai yi asillaha, wa mai yi asillaha, wa mai yi asillaha, wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. To kaga sun tabbatar maka da me da dawwamar wato wuta. Ko to. Ah. kaga ita aljanna kaga ita ce wato a'ala ta illiyin ko kalla innal kitabal abarari lafi illiyin ita kuma ta ce asfalus safirin kaga ita kuma kalla innal kitabal fujjari lafi sijjin wa kadha taqiyyu ila aljinani wan naru yaslaha ash-shaqiyyu hikmatin wa kadha taqiyyu aljinani to dukansu an yi tattalinsu ko to Allah ya tsare mu daga wuta malam ya ce sannan kuma ita karanta mutuwa da muka annabi Musa ya ji tsoranta har ya kai bugu wa yu'ta bil maut mun karanta wannan a cikin kirmani shi ba wa yu'ta bil maut za a zo da mutuwa wai Allahu akbar wayo ga mutuwa za a kawo ta ta ma ta kowa ya huta ma ba yanzu ba da zama a yanka mutuwa yanzu wa yi utabil mauti fi surati kabashin amla za a zo da mutuwa sura ta rago fa bahu sai a yanka wannan mutuwa bayan jannati wannan tsakanin aljanna da wuta sai a kawo mutuwa baiwa Allah sai a yanka ta sun mai kalu sai a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna khuludun wala maut dawwawa ba mutuwa yanzu shikenan wa ya ahlan nar ya ku yan wuta khuludun wala maut to zaka duba yan rayuwar da gare ka shekara ashirin ko da biyar ko hamsin so ake ka gina waccan ta dindindin wannan duka yan few days ne zaka ɗanye wasu yan kwanaki ne ayyam ne ma'adudat to amma so ake cikin wani yan kwanakin ka shirya ma zama kabari da shi baka san ba kwana za ka a cikin kabarin da baka sani ba kila ka san cewar ka shekara arba'in amma baka san shi kabarin ba kwana nawa za ka yi mashi a ciki sannan kuma can ta ce rayuwa ta dindindin yasa dingin da za a yi dai jama'a ko Allah ya taimake ka da rahama ka shiga aljanna idan ka shiga aljanna to ka gama ka ci ba zama duniya amma da an ce ba nan ba to la haula wala quwwata illa billah Allah ka ba mu aljannan nan Allah muna son aljanna kuma firdaus ma aljanne wani ce to ni gaskiya ko riƙayya na samu aljanna ba ya firdaus ba ni riƙayya ma in samu shi ba dai firdaus ba ko riƙayya ba dai ya samu shi ba wai dai firdaus ba mu dai mun san firdaus na sa'altu Allah firdaus firdaus na can gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah ga su Abubakar ga su Umar ga su as-siddiqun wa shuhada wa salihun ga kuma hurun ayn ka wasu ka gani da kabbara bai da aka zo a gari da kabbara ba suna kawo wannan gabai nan ce wannan samanin zamani wallahar musta'an wai ta bilmauti ko za a zo za a yanka ta to wannan kenan kaga ya zo a cikin hadithin bukhari yi ta bilmauti ka hai'ati kabashin amla fa yunadi munarin mai kira zai kira ahlul janna yan aljanna to a masa wannan kira ‘yan wuta kuma to ku zo gashi gashi gashi ‘yan aljanna ‘yar huludun falamaut ‘yan wuta su ba anna huludun falamaut wa an dirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun subhanallahi wa rawa nahawhu fi sifati al-janna wan nar min hadith ibn umar marfu marfu'an wannan kenan To sai malam ya tafi da mu haƙoƙin nabi wa ashabi, haƙoƙa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbansa. A gaba ta 69 malam ya ce Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama khatamun nabiyyi. Annabi shine cikamako na annabawa. Wato wanda babu wani annabi wanda yake bayan shi shine khatamun nabiyyi. Ana kanta da khatam da kuma khatim. wa sayyidul mursalin wa sayyidul mursalin annabi shine kuma shugaban manzanni da yake cewa ana sayyidun nasi yawmal qiyama hadisin bukhari da muslim kuma kaga ya musu sallah kaga ko a daren mi'raji kaga ya jagorance su sun yi sallah a bayan shi kaga shugaban su kenan la yasihhu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi malam yace imanin bawa baya inganta sai yayi imani da risalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yashhadu bi nubuwwatihi ya shaida kuma da annabtakar annabi cewar annabin Allah ne dan aikin Allah ne wala yuqda bainan nasi fil qiyama illa bi shafa'atihi ba zan hukunci ba tsakanin mutane ranar kiyama sai fara ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam subhanallah la yuqda bainan nas illa bi shafa'ati tunda shi ke da wannan babbar shafa'a din duk annabi kaza da aka je ce kai ko ba san ya aka ciki bane ko ba san ni ma mai laifi bane nayi kaza to annabawan karan kansu sallim sallim ce suke fada to amma annabi zai zo yi wa Allah kirari wanda yanzu ma bi ma san kirarin ba sai an je can kawai za a san me za a faɗa wa Allah to me kake so yanzu ce to dama shi dama wannan dai buƙatar da aka yi ajiyar ta to yanzu ga lokacin ta yayi subhanallah game da imani da Qur'ani kaga fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ko to kaga wannan ke la yuqda bainan nasi illa bi shafa'ati wannan kun ya gabata a baya mun yi bayani akan shi a cikin shafa'a wala yadkhulul jannata wato ba mai shiga aljanna ga wata al'umma illa ba da dukhuli ummati ya ba shiga al'umma annabi wato mu mu ne a sahon gaba nahnul akhiruna sabiquna yawmal qiyama mu ne na ƙarshe al'umma amma kuma mu ne za mu mu ne as-sabiqun mu ne za mu gabata an gane ko a wajen shiga aljanna hadisi na bukhari da muslim kenan to shine yace wala yadkhulul janna umma illa ba'da dukhuli ummati sai bayan shiga al'umma shi har yau annabi shine sahibu liwa'il hamd sahibu liwa'il hamd annabi shine sahibu liwa ilham ma'abocin tuta ta godiya wadda zai ɗauka na tashin alkiyama kenan sai zama duk wasu hamidun suna ta hatahu ana hadisan abu sa'id kenan ana sayyidu wala da adama yawmal qiyamati wala fakhar wa biyadi liwa'ul hamd wala fakhar wa min nabiyyin yawma idin wato adama faman siwahu illa tahta liwa'i kowa yana ƙarƙashin wannan tutai wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wala fakhr hadisin muslim ne wannan turmuzi a nan albani cikin as-sahiha yasa annabi mu ba na wasa bane yasa akwai littafi a kwanaki mun karanta shi in za ku iya tunawa da jimawa a bidayatu sul fi tafdilil rasul bidayatu sul fi tafdilil rasul kawai ta fi aiki ne akan gabatar da annabi akan sauran annabawa ya ce a waje kaza annabi ne gaba saboda kaza a waje kaza annabi ne gaba shine ja gaba saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza haka littafin yake yana da kyau tsarin littafin nan ya karanta shi domin ya gani annabi ya fintinkau ta ko ina na'am mala yace wal maqamil mahmud asa ayyaba asaka rabbuka makamin mahmud shine sahibul makamin mahmud kenan wato aikin da kowa zai gode mashi asa asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ranar kiyama kenan zai samu wannan matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam wal haud da kuma teku da muka ji tekun shi wal haudul mawrud tekun annabi da za wanda ya sha muka ce aka ce kamar da yake a cikin riwaya ba sauran kishirwa shi kenan wa huwa imamun nabiyyin shine jagoran annabawa wa khadi wa khadibuhum shine khadibun su wa sahibu shafa'atihim shine mabocin ceton su yace ummatuhu khairul umam al'umma annabi tace al'ummar take mafi alheri shine kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kenan malin ya ci gaba da cewa wa ashabuhu sahabban annabi khairu ashabil anbiya su ne mafi alherin sahabban annabawa alaihi musallam ya bani isra'ila kuro ni'imati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin kaga mi ma'anar alamin ai musamman yace alami zamanihim ni faddaltukum alal alamin na zamanin kenan alami zamanihim ana za mu san insha Allah sai mu tashi wa afdalu ummatihi abubakar as-siddiq subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah